بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه. kace wurinka zai zan na nawa? ke ni na na tara ne ya an kai sun ka bambanta nan gobe hanya a na ji har fusai cikin na biyu lallai cikin na biyu kamar na ji harafin samu lallai cikin na biyu ba harufa uku uku muke yi ba na wani na harko a na ɗaya ha harufa muke tambaya kenan na ɗaya zan harafi guda na biyu harafi to ya aka rikodin ɗinku ya sa'a mana ni na akwai makaddima na ɗaya kenan ga yadda da saurara sannan akwai harafi na farko sannan akwai harafi na biyu ba sai an kai karatun ya saba haka don ni abinda na ɗauka harafi uku uku muke yi wanda na san mu yi harafi uku ba na san karatun farko ba mai ba to sai harfi sini ko أفي السبخات يا مغبون تبني وما لك لا تميل إلى القياس أتجهد في بناء أتجهد في بناء الصرح فيها وما يبقي الصباح على الأساس ذنوبك جمة تترى عظاما أخاف عليك سل أخاف عليك سلسلة النحاس كلامك صالح كالعسل شهد ودمعك جامد والقلب قاسي وأياما أصيت الله فيها مضت وبقى الحساب وضرب فاسي صنعت بها الذنوب ولا تبالي وقد حفظت عليك وأنت ناسي فكيف تطيق يوم الدين حملا ثقيلا كالحديد وكالضراس وتدلخ ثم تعرق كل عرق لأوزار الكبائر كالرواسي هو اليوم الذي لا ود فيه ولا يغنيك ولا يغنيك جمع من أناس ولا خل ولا ولا خل ولا ابن وخال ولا نسب ولا أحد مواسي ya ce afis sabikhati bilha ba ha'un ba ne afis sabikhati ya magabunu tabni ai a tabni yanzu kana yin gini fis sabikhati a cikin ƙasa wadda yake ta gishiri ko ƙasar kanwa ya magabunu ya kai hasararre wato misalin wanda ya mai da duniya wurin zama wurin rayuwa shine misalin da maginin da zai gina ga ƙasa wadda babu abin da a cikinta sai gishiri ko kanwa wanda ga al'ada irin wannan wuri baya gini ko an yi gini to dan nan zaka ga ginin ya rushe to shine misalin wanda zai zo ya mai da duniya gida na rayuwa yace wa malaka me ya same ka la tamilu ba za ka karkata ba ilal kiyasi zuwa ga abin da malamai suke yi na kiyasi na kamanta duniya da ababe daban-daban da buga misalai da buga misali da kwatanta kaza da kaza da kaza to da za ka bibiye maganganun malamai za ka samu malamai sun yi kiyasin rayuwar duniya da abubuwa daban-daban ya ce a tajiharu yanzu kana wahala fi bina isfarhi wajen gina dogayen ginoni fiha a cikin ƙasa mai gishiri ko mai kanwa aiwa ma ya buƙi asibahu ƙasa ta gishiri ko ta kanwa wa ma ya buƙi ba ta wanzuwa ala asasin wato ba ta barin gini wa ma ya buƙi asibahu ƙasa ta gishiri ba ta wanzuwa ala asasin akan tushe na gini ko da ka zo ka aza tushe na gini na katanga ko bene to muddin wurin nan ƙasar kanwa a wurin nan to ba za ta wanzu ba ba za ta dawoma ba shine wa ma yabqi sibahu ƙasa ta gishiri ba ta wanzuwa ala asasin akan foundation na gini zunubuka zunubanka jammatun masu yawa ne ta tara kuma wani na biyar wani in kayi wannan wani ya biyo baya izaman sannan ga su da girma ya ce a khafa alaika ina ji maka tsoro silsilatan nuhasi daga sarka ta darma wadda za a ɗaure ka da ita ranar tashi kiyama kalamuka zancenka salihun mai daɗi saurare ne kal'asili haka yake kamar zuma shahadun wanda yake fari kamar zuma wanda yake fari kal to haka zancenka yake da daɗin saurare wadda uka amma hawayenka jamidun suna sandararu ba sa zubowa nana ba ka kuka don tuna azabar Allah wal qalbu qasi zuciya kuma tana busasshiya ba imani cikinta wa ayyaman wasu kwanaki asaita Allah da ka saba ma Allah fiha a cikin su mabat sun riga sun wuce wa baqal hisabu sannan hisabi ya riga ya tabbata za a yi maka shi wa darbu fasi da kuma bugun da za a yi ma da gatari ranar tashin kiyama shine alfa'asu an ce fasi saboda darurar waka amma fa'asi ne wato da bugun da mala'iku za su yi maka da ainihin gatari ko kuma bulala ta ƙarfe sana'ata biha zunuba ka aikata zunubai biha a cikin wa'annan kwanaki wala tubali ba ka ma kulawa ba ka ma damuwa hankalinka kwance wa qad hufizat alayka an kiyaye komai akan ka game da ka aikata abin da ka aikata wa anta nasi kai kuma alhali ka manta fa kaifa tutiqu yawmaddini yaya kake iya yaya kake samun iko yawmaddini ranar sakamako himlan saƙilan ɗaukan zunubai masu nauyi kal hadidi wanda nauyinsu haka yake kamar manya-manyan ƙarfa wa kabdi rasi nauyinsu haka yake kamar manya-manyan duwatsu wata dalafu za ka dinga tafiya da ƙyar saboda wahala da tashin hankali da kuma nauyin kaya da kasan in mutum ya tso kayan da suka fi karfinsa za a ga bai ma iya tafiya sosai da ƙar yake tafiya to haka kai ma za ka kasance shine wata da lahu za ka dinga tafiya tare da nauyin jiki sun mata araku sannan za ka yi zufa kulla arkin dukkanin zufa za ka yi shi ya ce li'auzaril kibari saboda nauyin manya-manyan zunubai da ka ɗauko karrawasi kamar duwatsu ne waɗanda yake kafafu a cikin ƙasa huwal yau shi ne yini da allazi wannan da lawud da fihi babu soyayya a cikinsa wala yuguni ka jam'un min unasi taro daga cikin jama'an mutane wala yi guni ka wannan ba zai wadatar da kai ba wala khillun haka dan masoyi ba zai wadatar da kai ba wala ibnun ko dan da ka haifa wala khalun ko wani kawu naka dan uwar mahaifiyarka ba zai amfane ka ba wala nasabun haka dangantaka ma ba za ta yi amfani ba kai wala ahadun babu wani kwaya ɗaya muwasi da zai zo ya taimake ka babu shi to sai ya ce harfa shi azimin shi wannan yini hauluhu tashin hankalinsa azimin mai girma ne wannan su fiye alhali mutane a cikinsa sakara ko sakara suna halin maye bis da kaki har suna bugun juna suna karo da juna wanga ya kauri wannan wannan ya kauri wannan kalke ba shi kamar kacin raguna kamar ka nemi manyan raguna masu karfi ka zo ka tara su wuri guda to kaga za su dinga kaura da juna shine istikaki to haka mutane za su kasance a wannan yini za ka gansu cikin magagi na maye suna karo da juna ya ce mulukan sarakuna ne au mamalikan ko ko bayi ne waɗanda ake mulki tarahum za ka gansu hayara suna ɗimauce misla sun yi kama da misalin mabususil farashi wato fara wadda aka sake ta aka yada ta sama tana fira haka za su kasance za ka ga kowace duk inda ta gara mabibi ta kamar yadda ƙur'ani ya ambata kal'ihinil manfush ya ce bihi a cikin wannan yini ne ta tagayyarul alwanu duk wani launi laununuka za su caccanza haufan saboda tsananin tsoro wa mai bakin gashi sai ka ga ya koma farin gashi wa ahlullahi amma mutanen Allah yauma a wannan yini fil bashashi suna cikin nishadi da farin ciki fihi a cikin wannan yini ne ya talajilaju almikiwalu mai yawan surutu bihi a cikin wannan yini ne ya talajilaju zai dinga inniya wajen magana an ce zo ka yi magana ba duniya ka zama mai yawan surutu ba to zo ka yi bayani to zai zo yana ta inniya iyan kuma saboda kasawa ga maganat watattaribul fara'isu sannan ƙasusuwa ko naman wuya zai dinga rawa zai dinga rawa birti'ashi saboda tsananin makarkata da ta same shi hunalika a wannan lokaci ne ya budu zai bayyana kullama kaddamta kamata ya zan kullu hunalika kullu ma kaddamta ya budu haka ya kamata ba kulla ba an gani to a wannan lokaci ne ya budu zai bayyana kullu dukkanin ma kaddamta abin da ka gabatar ko kuma yana iya ɗaukar kulla sai ya zan maf'ulun bihi ne na ma kaddamta an gani ai ma kulla ma kaddamta ya budu duk abin da ka gabatar kuma zai zamo a bayyane saboda ana iya barin shi kulla sagira abin nan karami ne au kabiran ko babba kai ba don komai ba tuhashi domin ka firgita an gane ko shine kai tuhashi domin ka firgita to shine ce watan taikul jawarihu gabbai za su dinga magana bil ma'asi da sabon Allah fa'ibu ka zahir ga aibinka a bayyane ga fili wasirru kuma duk asirinka da ka ɓoye duniya fashi gashi ya yaɗu ga mutane kowa ya gani to lahira ke ya ce ta faƙad ka yi bincike na ƙasa umrika ta wayar rayuwarka ko julla yaumi a mafi yawan yini wa ba al'umur rayuwa ta lalace fi hubbil mawashi wajen son tara dabbobin kiyo kowa da abin da yake so ya tara rawa wani ya tara raguna wani shanu wani tumaki tafakkar ka yi tunani ma mazo abin da ya gabata min julle umrin na daga mafi yawan rayuwarka fakat haƙiƙa talabul ma'ashi neman abinci auda biha ya halakar da rayuwarka ila kam zuwa nawa ne tatba'u shahawati kake bibiyar sha'awar rayuwarka tsauran lokaci bayan lokaci watansa kake mantawa da yau ranar da tulka za a jefa ka filgawashi ko filkawashi da ainihin mala'iku masu tsananin ƙarfi za a jefa ka ga hannayensu su yi taima azaba jam'u ƙashi ƙashi ne mutumin da yake da tsananin ƙarfi to wannan rana za a jefa ka ga ainihin mala'iku masu tsananin ƙarfi wa ɗauran wani lokaci ƙulta ka faɗa saufa a tubu kisba da sannu zan tuba amma a kan ƙarya saboda ka ce za ka tuba kuma ba ga ka tuba ba wa ɗauran wani lokaci taktasi kake sanya sutura linar riyashi ta gashin tsuntsaye mai taushi wato kake neman sutura wadda aka saka da gashin tsuntsaye shine a ruyashi mai tsananin taushi shine a duniya kenan yace wa qa'ana fil khataya mun jeho kawunan mu a cikin zunubai wal balaya da bala'o'i bi naumin ta fuskar mun yi bacci mun yi kwana fi zunubi a cikin zunubai bilanti bahi kuma ba tare da mun falka ba jarahana mun aikata kulla ismin dukkanin wani zunubi tun lokacin da su ba na mu wafi zamanin tiƙobin haka kuma a zamanin walwale alkawali ko kuma walwale gaskiya washtibahi da kuma cakuduwar halatta da haram ya ce ta fanar khairu alkhairi ya ƙari wasu laha'u mutanen kirki sun zallu sun kaskanta alkhairi ya ƙare sannan mutanen kirki sun kaskanta wanda an mutanen kirki ba kowa ba ne kai wasarar kalbu a wannan lokaci za ka ga kare ya koma mar'an matsayin mutum bittibahi saboda tsananin takama da alfahari kare sai ka ya koma ɗan adam mutum ya ce wa ahalul haƙƙi ma'abuta gaskiya fi za ka liyau a wannan yini kallo sun riga sun kasa ba su iya komai waɗanda su gaskiya suke so to sun kasa wa azza bi zullihim ko ya ce wa azza ahalus safahi za ga ma'abuta wauta wa'azza su suka ɗaukaka suka samu girma bi zullihim kuma tare da ƙasƙancinsu su ne manya su ke faɗa a ji duk da ƙasƙancinsu amma su ne manya sun buwaya ya ce wa badar amiruna masu umarni bi kulle urfin da dukkanin aikin kware sun ƙare babu su ya ce wa mamin aƙilin kai babu wani mai hankali a wannan lokaci illa ka sahi za ka ya koma kamar rafkananni wa jullun nasu mafi yawan mutane kattabi'u hawahum sun bi kawai son zukatansu abinda rayukan suke so sannan wa ma nahi babu wani wanda ke hani an munkarin akan wani mugu aiki fin nasa a cikin mutane kowa abin da yake so kawai yake ya ce wa tsarar hurru ko wasarar huru wanda yake ɗaya kasance abdan matsayin bawa da asali bawa shi ake mulki to sai mutumin da yake ɗa sai ya koma matsayin bawa lil mamluki ga abin ga wanda yake shi kuma bawa ne wanda wanda abbawa kamata ya zan ɗaga ya zan bawa gada to sai ɗaya koma bawa lil mamluki ga bawa a wannan lokaci ya ce wa saufa amma da sannu shi mai wannan yanayi atahu zai zo masa aqibatun nawahi makomar hane-hane da ake masa a duniya ana cewa kabar abu kabar ƙarya kabar kaza kabar zalunci ya ƙi bari to ƙarshen wayannan nawahi hane-hanen to zai zo masa in ya mutu tarahu za ka gan shi ƙa'idan yana tsugunne bebabe da helizin ga ƙofar zauren masu kuɗi ko zauren sarakuna yana fadanci don a ba shi abin duniya shi duniya ɗaya ta haka ne ba delis shi ne zauri ko ɗakin garka ko falo duk ana kiransa da helis to za ka gan shi ƙa'idan ya yi tsogonne bai ba bai da helizin ga ƙofar zauren garka ya ce wa ma bai zamo ba lilhurri ga wanda yake ɗa min ƙadarin na wata daraja wajahin ko ɗaukaka duk wanda addada a wannan lokaci bai da wata daraja bai da wata ɗaukaka ya ce wa haza shigulu za ka ga wannan shi shagalinsa abin da ya sa magaba ƙama'un kwaɗayin duniya wa jam'un da tara abin duniya wa haza fasikun wannan kuma abin da ya sa magaba fasikanci keta dokan Allah wallahi kuma na rantse maka da Allah haka abin yake wahi kuma gashi rafkananne bayan fasikanci kuma rafkananne ne game da ayyukan alkhairi ya ce wa haza na dimin wannan kuma za ka gan shi yana mai nadama yau maljaza'i ranar sakamako wa haza gafilin wannan kuma marabkani ne akan ayyukan alkhairi shaba'an kuma gashi mai yawancin abinci lahi sannan gahi mai shagaltuwa da ainihin sha'awar duniya Allah ya tsari wannan shi ne ƙarshen wannan harafi na harful ha'i gobe sai bu tashi harful wawi har zuwa ƙarshe wanda shi ne zai zama darasi na ƙarshe kenan a cikin wannan littafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله